إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم أما بعض عباد الله ومن أقسام الرئيسية للصبر هو الصبر على أقدار الله المؤلمة ومعنى ذلك أن يستسلم الإنسان لله فيما يقع عليه من البلاء والهموم والأسقام والمصائب وأن لا يقابل ذلك بالتسخط والتدرج فالله هو المتصرف بعباده كما يشاء فلا فلا اعتراض عليه له الملك وله الحمد له الخلق وله الامر بيده الخير وهو على كل شيء قدير عباد الله فالمؤمن يعلم ان البلاء لنزوله اسباب وحكم بعضها ربما يعلمها العبد وبعضها لا يعلمها إلا الله الواحد القهار والمؤمن يعلم أن لدفع البلاء ولرفعه أسباب من أعظمها لجوءه ودعاؤه وتترعه إلى مولاه سبحانه وتعالى والمؤمن يعلم أن ما ينزل, أن ما ينزل الله بعبده المؤمن رحمة وخير وحكمة ورفع أهل الدرجات وتكفير للسيئات ولذلك يكون راضيا بما قدر الله تعالى عليه مسلما أمره إلى الله مهتسب العاجز والخلف من الله الكريم عباد الله فالإنسان فالإنسان المؤمن ربما يصاب بمصيبة في نفسه أو في أهله أو في أصحابه أو في نواه أخرى فإذا قابل هذه المصائب بالصبر والانتظار الفرج من الله والأجر من الله صارت المصاعب تكفير للسيئات ورفعه في درجاته يقول الباري سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أذم الأمور عباد الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصيب وعزا من مرض فما سواه إلا حط الله به سيعاته كما تحط الشجرة ورقها عباد الله تكفر أو لا, لا تكفر فيكم المولى الله سبحانه وتعالى هو المتصرف العمود وأنه المحمود على ذلك وأن أي شيء أي شدة صغيرة أو كبيرة خاصة أو آمة أنما فرج أنما فرجها بيده أو بيد من هو على كل شيء قدير فعلينا أن نحسن الظن بالله وألا وألا نقنط من رحمته قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأن نرضى بما قدر الله وعلينا أن نتوكل على الله ونعمل بما يرضاه والبعد عن معاصيه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da kirari da jinjira sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai muna shaidawa tare da ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babba dan Abdullahi farin jakada bawansa ne kuma jakadansa ne wanda ya zuwa duniya da musulunci da alqur'ani gaba daya wanda ya bishi ya tsira kuma wanda ya saba masa ya halaka bayan nan ya uwa na cikin addinin Allah babu zance mafi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma babu shirya da ta kai shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan babu wani shari fiye da abin da aka kagaye cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata mako masa zuwa ga gidan wuta Allah ta'ala ya tsare bayan nan ya uwa na cikin musulunci ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu ta'ala. Allah ya fara wannan wasici da kansa a cikin alkur'ani da yake cewa wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika nayi wasici gare ku ga waɗanda suka gabace ku cikin ahlul kitab akan ku kiyaye dokokin Allah subhanahu ta'ala. bayan nan ya uwana mu sani cewa malamai na shari'a da suka duba kalmar haƙuri ya suka bata gidajen da take shiga kamar gidaje ne guda uku na farko akwai haƙuri wajen bin Allah bin Allah babu shakka sai an yi haƙuri sai an samu juriya kuma sai an samu taimako daga Allah duk mutumin da gan shi a shari'a kimtse iya yi wa Allah da'a iya bin manzo sallallahu alaihi wasallam to ba iya kokarin sa bane akwai dafawar Allah a ciki akwai kuma taimakon Allah a ciki hakuri na farko shine hakuri wajen bin Allah ka tahi kai sallah idan ramadani ya zo kai azumi idan kana da dukiya ta kai nisabi ka bada zakka duk wannan sai an daure sai kuma an yi hakuri hakuri na biyu ko kuma gida na biyu da haƙuri ke shiga shi ne haƙuri game da ƙauracewa saɓon Allah ƙauracewa saɓon Allah sai an yi haƙuri wani iya da hanyoyi da yawa da zai iya saɓa wa Allah a kullum iya da kuɗi iya da hanya iya da yadda zai yi to amma idan imani ya shige shi sai takure zuciya sai ya haƙuri ya kame game da saɓa wa Allah saboda ka saba wa Allah shi ma sai an yi haƙuri yake yiwa sannan haƙuri wanda yake shiga gida na uku wanda mawdu'in kutubar mu ta yau a kansa take shine as-sabru alal bala wal imtihanat shine haƙuri akan saukar bala'o'i da kuma jarabawa daga Allah babu shakka wannan musamman a wannan zamanin a wannan kwanukan da muke ciki iya da kyau a dinga tunatar da musulmi yan uwa masallata game da juriya da haƙuri game da halin da al'umma bin mafi yawa suke ci hali na jarabawa hali na takura hali na ƙaƙa na kayi a wannan rayuwa ya iske mutane da yawa ya cimmawa mutane da yawa wanda da ba san wannan ba sai dai su ji labarinsa a nesa to cikin hikimar Allah da kaddarawarsa to al'amuran sun zo sun zo har sun zo dab da mu har sun sha kan wa an suma da yawa daga ciki to babu abin da ya dace da mu a wannan yanayi illa mu karfafa hakurin mu zuwa ga Allah mu jure kada wahala ko talauci ko damuwa ta buɗe ma ƙofar sabon Allah to faɗawa sabon Allah ya fi jarrabawa jarrabawa domin sabon Allah zai iya kai ka zuwa ga makoma mai muni a lahira kuma duk tsananin talauci da jarrabawa inda ya kamo ta da imani ka ce nasara kuma ka ga bayanta amma matukar jarrabawa ko fitina ta jefa ka cikin sabon Allah to ta ga bayanka ba ka ga bayanta wajibi ne mu dinga haƙuri da kaucewa haram da dukkan abin da Ubangijin mai haramta. Dole mu dinga waiwayawa bayan mugayen da magabata suka yi, wannan zai ƙara mana imani, wannan kuma zai ƙara mana kwanciyar hankali idan har muna jin labarin magabata irin yadda suka tsinci kansu a irin wannan yanayi, to babu shakka za mu ji mu to al'amuran da Allah ya jarabe mu da shi mai sauƙi ne, iya da sauƙi akan mutanen baya. ta gidan ma'aikin Allah an karanta ba sau ɗaya ba sau biyu ba an taɓa shafi wata da watanni ba a samu abin da za a girka a kan murhu a dafa a ci ba domin babu har aka tambayi na Aisha Allah ya kare da da ita sahabi yake cewa to ya ummul mu'minin da me kuke rayuwa kuma Allah da ya ce wa maji Allahu jasadan la ya'kuluna ta'am babu wani ganga jiki da zai rayu face ya ci abinci sannan ba mu sanya wani jiki zai dawo mu a duniya babu shi inji Allah ame kuke rayuwa kuma shirki ce na ishu alal asaudai muna kan rayuwa gama akan bakakin abubuwa guda biyu su ne wanda muke amfani da su muke rayuwa ke tafassara da attamartu wal ma da dibino da ruwa shi aka shafe sama da wata ana ci a gidan manzon Allah a matsayin abinci to kage idan muna tuna wannan to sai ka ji ke jarrabawar da Allah ya ma a yanzu mai sauki shi idan muka duba akwai sahabin da har ya mutu ya koma ga Allah ba shi da taku ɗaya na ƙasa da mallakarsa babu shi wani daga shi sai tufar jikinsa Allah ya mai arziki da haka ya mutu ba abin da ya bari a duniya kuma ya ga manzan Allah iyanan Qur'ani yake sauka ya rawaito hadisai ma daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya so ya bar shi a haka amma kuma ya mutu da imaninsa ya ci nasara ga wannan duniya saboda duk irin jarabawar da Allah zai ma ya dan uwa to kai kokarin kasancewa riko da imani shine babban jarabawa a gare ka karka yadda matsi ko takura ko talauci ta jefa ka cikin safin Allah wannan shine babbar hasara kuma shine babban tabewa musani ya kuwa masu albarka hakuri da juriya game da jarabawa daga Allah al-mu'lima wacce take da radadi wani a jarbe shi da jinya wani akan iyalansa wani a karan kansa wani jarinsa ya kare wani a kore shi a gun aiki wani a dakatar da shi wani gobara wani barayi haka dai Allah ba zai barka haka ba matukar kana da imani dole akwai gabar da Allah zai jarrabe ka to mu sani ya uwa ita jarrabawa daga Allah tana zuwa dardadi da zafi ma'anar wannan ana so kai da ni musallama wa Allah mu mai kauya a cikin abin da ya sauka gare mu da jarrabawa duk abin da ya sauke mu ya sauka gare mu to mu tabbatar da kan cewa mu na Allah ne kuma ga Allah zan koma shine ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu dama daga Allah muke kuma zuwa ga Allah zamu koma kuma duk abin da ya same mu daga Allah ne saboda ka babu wani bakon abu agun mai imani masaniya ƴan uwa irin abubuwan da suke samu samu masu imani na jarrabawa kamar damuwa da bakin ciki da kuma jinyoyi da musibu kala kala to mu yi ƙoƙarin kada mu fuskanci wannan jarrabawar da fushi ko raki kada mu yi wannan ana son ɗan adam musulmi mumini ya zama to mai juriya mai dauriya mai haɗiye damuwa da bakin ciki wani iya cikin alamar ƙarfin imani yasa Allah ke fassara mana wa'ansu wanda ba mu ne ba Qur'ani yake cewa innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazu'a idan wani abu ya sami shi na jarabawa raki duk inda ya je ai kaza ai na kwana haka ai kaza kaza ai kwane ne to wannan ba safar mai imani bace kina idza masahu sharru jazua ya dinga kwayyalo yalo iya raki iya kai karan Allah zuwa ga bayin Allah wannan ba daidai bane ka jure ka rike imani ka fuskanci Allah ka yi riko da asbab dukkan wata hanya da aka ce ana riko da ita wajen fita daga damuwa wajen fita daga babu ka yi riko da ita sannan kuma ka dogara ga Allah shine alwahidul qahar duk wanda ya gani da akwai Allah ne ba shi ba karfinsa bane ba dabararsa ba ce duk wanda ya gani kuma babu to da sanin Allah ba Allah ya manta da shi bane ba akwai hikima mu zamto masu juriya kada mu yi raki kada mu yi zamto muna kai karan Allah zuwa gabayin Allah mu sani ya ƴan uwa Allah shine almutasarrifu bi ibade shine mai jujjuya bayinsa idan ya so ya ga wannan da akwai idan ya so ya ga wannan babu idan ya so ya ga wannan ne mai faɗa aji a yau idan ya so kuma ya zamto shine za a faɗa wa ya ji wannan shine da mai yutabbiru al-amra yufassiru al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun wannan aikin Allah ne yau in yaso kai ne in kuma bai so ba kai bane in yaso yauwa da goban ka wani ka ne haka Allah yake ko tanar da al'amarin sa a rayuwa ina yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n a kullun Allah iya cikin zartar da ayyukan bayinsa yau dawa ne da abin tausayi ne amma kuma yawa ni tsoron sa ake ci dawa ne tsoronsa ake ji amma yau abin tausayi ne Allah ba yanda bai iya ba wannan muƙaddarin mu musallama wa Allah wannan shine mai yi kuma sani shine mai juya al'amura masani ya bayin Allah masu albarka Allah iya juya al'amuran bai yanda ya so ba yanda ka so ba in ya so ya ganka haka in ya so ya ganka fiye da haka in ya so ya ganka kasa da haka ba yanda bai iya yi ba kuma shi in yayi abu ba mai tambayarsa la yus'alu amma yuf'al in Allah ya abubuwa bai tambaye sa amma kai in kai Allah zai tambaye ka kuma duk jarabawa da kake ciki ya dan uwa idan ka duba akwai wanda kafi idan talauci kake ji ya dame ka to yanzu wani aka iya gidan kurkuku a daure ya fito din ma ba da damar fitowa idan babu ce ta dame ka to wani iya gadan asibiti sama da shekara ko sakuwa da gadan asibiti bai ba domin jinya da larura idan damuwa ce idan ka ɗaga kai kuma ya ga wani wanda ya dame kai shin ya kan damuwa wannan zai ƙara ma imani duk halin da kake ciki to akwai wanda ya linka ka akan wani yanayi da kake ciki saboda kullum ka dinga godewa Allah shine fassarar alhamdulillah ala kulli hal muna godewa Allah a dukkan yanayin da muka zuci kama a ciki mu sani ya bayin Allah masu albarka ba a fito na fito daga Allah ba a fito na fito da Allah dan Allah ya jarabe ka baka isa ba in ma ya so din sai ya raba ka da gidan duniyar gaba daya maga kuma ya zaka yi babu yanda zaka yi ba a fito na fito da Allah ba a fushi da Allah duk abin da ya same ka to ka nuna wa Allah dama kai kayansa ne yanda ya so zai yi da kai ba yanda ka so ba ba a fito na fito da Allah a kullum Allah iya so ka rankwafa masa Allah iya so ka nuna kai bawa ne kai kuma kana ƙarƙashin mashi'arsa da gudanarwarsa bayan Allah masu albarka Allah shine mamallakin kowa da kuma kuma dukkan yabo da godiya tabbata ga Allah lahul khalq wa lahul amr Allah shine wanda ya mallaki halittu gaba daya kuma juya halittun da gudanar da su kuma Allah ne ya mallaki shi gaba daya ba wanda ba wanda ba mai sai akan wannan juya halittu da gudanarwar su wannan aiki ne a hannun Allah shi kadai biyadi alkhair dukkan wani alkhairi iya ga Allah arziki ne yalwa ne mulki ne dama ce ilimi ne ƙarfi ne wane ne wane ne duk iya ga Allah Allah ne kadai yake da mallakar wannan kuma yake biya bayansa wanda ya so a lokacin da ya so wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komai ya bayin Allah masu albarka shi mumini mai cikakken imani ya sani cewa jarabawa saukan jarabawa zuwa ga bayin Allah to akwai asbabu hikam akwai dalilai da kuma hikimomi daga Allah wa'ansu hikimomin Allah ya bayyana mun sani wa'ansu kuma hikimomin Allah ya barwa kansa ne ba wanda ya sani cikin bayansa amma babban abin da malamai suka fi karfafawa wajen abin da yake jawo jarrabawa musamman yawan jinyoyi da yawan talauci da babu to yawan bayyana sabon Allah iya jawo wannan a dinga saba wa Allah a bayyane jaharatan abinda Allah ya ce abu kaza haramun ne abu kaza laifi ne amma dan adam ya fito gaban al'umma yana wannan to wannan iya cikin abin da yake jawo mutane bala'i da wuri kuma da gaggawa ana fahimtar wannan wannan iya cikin asbab jarrabawa irin waɗannan halin da al'umma suke ciki akwai to iya daga cikin bayyana zunubai ka ba irin zunub da wa'ansu daga cikin mutane suke a yau yasa a ƙur'ani yake cewa wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na jarabawa to hannunku ne jawo muku ku ne kuka aikata duk wannan bala'in da ake ci yanzu ku duba yadda cin riba yayi yawa a kasuwancin mu wani ma baya so ayi wa'azi game da riban domin ya san ita yake ci ya toshe kunnansa da iya samu wani da rashawa da hanci ke rayuwa kuma baya so a faɗa amma aikinsa da ɗamararsa da abin da Allah ya bashi na dama to ya fake da wani iya cutar al'umma iya karɓar rawa a rashawa da hanci a hannunsu ko musulmi ne wani da fasikanci yake rayuwa wani kawari ne wata kawarwa ce wani sana'ar giya yake yi wani abin da Allah ya haramta yake kuma da yake rayuwa kuma ya san haramun ne to irin wannan idan masifar ta taso to ba shi kare za ta shafa ba har wanda ba ruwan shi wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina da in ta taso to ba wanne laifin kadai za ta cinye ba har wanda ba shi da laifi saboda ka irin wannan iya jawo wanda har ba ruwansa har mumini bawan Allah to iya jawo musifar ma sabon Allah ta same shi Allah ta'ala ya tsare mu sani ya uwa daga ciki akwai wanda Allah ya so mu sani daga cikin abubuwan da suke jawo jarabawa kuma akwai abin da Allah ne kadai barwa kansa sai mu sani ya bayin Allah masu albarka cewa ture jarrabawar da ƙoƙarin rabuwa da ita da in jarabawa ta dame ku ya za ku yi ku fita daga wannan yanayin kamar irin yanayin da al'ummar Najeriya suke ciki a yau mafi yawancin mu jarrabawa ta dame mu ta tsadar rayuwa da da da abubuwa na kama al'umma da kidnapping ɗinsu da abubuwa na tsare mutane da karɓar kuɗin fansa duk wannan ya dawo mai imani to idan ana so a fita daga cikin wannan bala'i to malamai sun ce babbar hanya mafi girma shine komawa ga Allah duk mai sako ya tubi dena dukkan wani makangare dukkan wani mai girman kai dukkan wani azzalimi ayi tuba taubatan nasuha a koma ga Allah wannan shine hanya mafi girma wajen kokarin kubuta daga jarabawa da bala'i sannan da addu'a bayan an tuba an yi nadama kuma abi baya da addu'a a tsananta wajen fadawa Allah damuwarka da damuwar al'umma sannan da kaskantar da ka yi ne tawazu ka koma ga Allah ka ɗauka kai ba kowa ba ne dama ba kowan ba ne ba ka yadda kai bawa ne na Allah ba wanda ka fi ka yadda da wannan duk irin baiwar da Allah ya maka to wannan iya cikin abin da Allah yake gani kuma yake ɗaukewa mutane musiku da bala'i masani ya bayin Allah masu albarka mumini ya sani cewa duk abin da ya sauka a kansa na jarrabawa daga Allah to in yayi haƙuri rahama ce da alkhairi duk abin da ya dame ka da ka fi karfin kaza yanzu ya fi karfin ka da lafiyan ka kalau yanzu baka da lafiya da kaza da kaza yanzu babu in dai ka fawwala wa Allah kai hakuri to wannan abin zai iya zame ma rahama kuma da alkhairi sannan kuma daga hikima daga Allah wajen daga darajojinka da kuma kankare masu rubanka dukkan jarrabawa idan ta zo to tana zama takaffiru li sayyi'at tana zama dauke ma wa'ansu zurubai da za su iya zame ma matsala a gobe alkiyama saboda haka ya uwa masu albarka duk wanda Allah ya jarraba da jarrabawa daga cikin mu ya zama to radiyan bima qaddarahu Allahu alaihi muslim musallima ya zama to mai yarda daga Allah wannan abin ya ko mai meka wa Allah wuya ka yarda daga Allah yake kuma ka meka wa Allah wuya kuma ka nemi ladan abin daga Allah ka nemi ladan abin daga Allah ka nemi canjin sana alkhairi daga Allah subhanahu wataala domin shine yake da ikon canji abu kaza zuwa ga abu kaza a duk lokacin da yake bayan Allah masu albarka shi dan adam duk abin da ya same shi na jarabawa duk abin da ya same ka na jarabawa a kanka ne karan kanka ko iyalanka ko abokanka ko aminanka ko dukiyarka ko wani bangarori na rayuwa to ka sa karbi wannan jarabawa ka karbe ta da haƙuri ka karbi jarabawa daga Allah iyalinka ne aikinka ne kasuwarka ne gidanka ne makotanka ne kaza kazanka ne to in dai jarrabawa ta shigo farkon abin da ake so kai karbi wannan jarrabawa da hakuri ka karbe ta da hakuri sannan kuma da jiran yayewa daga Allah da jiran waraka daga Allah subhanahu wataala sannan kuma da neman ladan jarrabawar agun Allah subhanahu wataala to dukkan wanda jarrabawa ta sami shi wannan to babu shakka jarrabawa za ta zai masa alkhairi kuma za ta zai masa kankare zunubai da daga daraja domin Allah ta'ala yana faɗa Qur'ani cewa tabbazan jarabe ku da wani abu daga tsoro ko yunwa ko tawayar ƴaƴan amfanin gona ko Allah ya jarabe shi da karan kan kuma ya jarabe ku akan ku sannan wal anfusi was samarat sannan Allah ya ce wa bashir sabirin aiwa masu haƙuri da juriya idan jaraba ta zo a musu albishir su ne masu koma ga Allah subhanahu wataala a wata ayar Allah ke cewa zan jarrabe ku hatta na alamul mujahidina minkum har sai Allah ya ware jarimai gwaraza daga cikin mutane da gare shi sai ya ware a cikin ku wani zai kwana kwana da kwanaki iya cikin jarabawa wallahi makocinsa ma ba zai sani ba to irin wannan ake so ka zama na zama da can lokacin da kake jin daɗin ai ba kowa bane ya sani to saboda ka in jarrabawa mata sai mai ka jure kuma kwanuka da shekaru da watanni da Allah ke zazzako ma alkhairinsa zuwa gare ka to in ka ɗau kwanukan jarabawar ko zakar wacce ba ta kai ba shekara nawa aka yi a cikin ni'ima da walwala kuma ka duba wata nawa aka yi a cikin bala'i ko shekara nawa aka yi ko zakar wancan bai kai ba saboda ka sai ka dinga tana wannan wannan su ne mujahidai wanda abu zai same su daga su sai su sai Allah wannan iya cikin alamar ƙarfin imani to idan Allah ya kawo jarrabawa to iya so ya bayyana irin waɗannan a cikin mutane almujahidi na minku masu ƙoƙarin gaske wajen juriya da haƙuri wasabirin masu haƙuri da juriya wajen ba su faɗawa mutane damuwarsu sannan Allah ya ce hatta maganganun kuma na yau da gobe sai na kawo jarrabawa a cikinsa a wata ayar yake cewa tabbas zan jarrabe ku fi amwalikum wa anfusikum haka Allah yace ya jarrabe ka a karan kanka sannan ya jarrabe ka a dukiyarka ya faɗi wani a Qur'ani sannan a wata ayar yake cewa allazi kalqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala hatta ita rayuwar ma Allah ya halice mu domin ya jarraba mu ka ganka a gidan duniya tun baka san kai kowaye bane ka zama mutum ka zama kaza har ka zama mai mukami har ka zama mai iyali da yaya to makasudin akwai dalilin zuwanka duniya akwai jarabawa ce dole Allah ya ma abin da baka so ya ga ya zaka yi wani lokacin ya ga ma abin da kake so ya ga ya zaka yi zaka yi hakuri in ya jarabe ka da babu zaka yi godiya idan ya baka abin da kake so wani abin da Allah yake bukata gare mu kenan dole mu san wannan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya ka ku gidan duniya domin ya jarabe ku ya ga waye zai fito ta aiki a cikin ku waye zai inganta aikinsa a lokacin talauci da lokacin wadata lokacin jinya da lokacin lafiya lokacin kaza da lokacin kaza waye zai yi dan Allah waye talauci ba zai canja mai imaninsa ba waye dukiya ba zai taba canja masa imaninsa ba to wannan shine makasudin zuwan ka duniya akwai wannan a ciki a wata ayar Allah ta'ala yake cewa ahasiban nas yanzu ku mutane kuna zato Allah ko ya kyale ku haka kawai dan ku je kun yi imani sannan Allah ba zai jarabe ku ba ba zai yi ba dan ka ce kai mumini ne kana sallah biyar a kullun kana zuwa gun karatu kana sadaka kana kaza kuma ka ce hikinin za a kwanta lafiya kalau ba jarrabawa Allah ce kar kai wannan zaton kar kai wannan zaton Allah ya ce ya jarabe mu kuma sai ya jarabe mu saboda akwai wani hadisi ma da manzon Allah ke cewa mafi shan jarrabawa daga Allah annabawa ne kuma kai ka san Allah ya fi san annabawa akan kowa daga cikin halittunsa to su ma ba su share daga jarrabawa wannan duniyar ba kuma sun fi kowa ma ɗanɗana jarrabawa mu sani ya ƴan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abin da zai samu musulmi na jarrabawa cutarwa ce ko rashin lafiya ko abin da ya kama da wannan in dai muminin ne to abin sai ya zama to kankare mai zunubansa kamar yadda bishiya take canja ganye to haka nan mummunan aikin ka haka zai zube kyakkyawa ya fito matukar kana haƙuri da jarrabawar da Allah ta'ala yi ma mu sani ƴan uwa mi kokarin komawa ga Allah subhanahu ta'ala, domin shine mai juya al'amura mu gode masa akan dukkan irin abin da ya mana da jarrabawa mu sani kan cewa jarrabawa mai tsanani babba da karama wanda ta mamaye al'umma duka ko ta ware wani tattabe shi to mafitar wannan jarrabawa da warakarta biyad man huwa ala kulli shay'in qadir tana hannun wanda yake da iko akan komai in jarabawa ta zo makar ka fada kowa fada wa Allah tana hannunsa kuma shi yake da ikon ya juya abin da jarbe ka da shi wajibi ne gare mu ya ƴan uwa mu dinga kyautata su daga Allah da yawanmu muna munana wa Allah zato ai wahala ma tukunna to waye faɗa maka waye sanar da kai wannan amma wahayi ne kullun ka dinga kyautatawa Allah zato kar ka mutu bace kana kyautatawa Allah zato akwai wani bawan Allah ya zo zai mutu sai manzon Allah yake cewa ne me kake zato kwa in ka mutu za ku haɗu da Allah wani irin zato kake wa Allah sai ke cewa ya rasulullah ina yi wa Allah zato zai je kaina zai murrahama ya ce Allah ya ji in kai mara ka kyautata wa Allah zato kar ka dinga fatan bala'i da musiba kullun kana cewa in Allah ya da sauki iya zuwa Allah wannan abin zai zama labari zai zama tarihi bakin ya cika da wannan amma kullun bakin mu baki ai kaza kaza ai je ma nan gaba ai wane ne wane ne wannan ba aiki mai imani bane ba aiki mai imani bane Allah cikin sakan ɗaya iya yi juyi al'amuran gaba ɗayansa. mu dinga kyautata Allah zuwa yanwa mu dinga zaton mu ya zama to mai kyau ne tsakanin mu ga Allah kar mu ɗaya bai tsammani kuma daga jin kan Allah duk inda ka kai kar ka ɗaya bai tsammani Allah ba zai maka rahama ba Allah iya ce la taqna min rahmatillah kar ka ɗaya bai tsammani game da rahmar Allah subhanahu wataala mu sani cewa mu yarda da abin da Allah ya mu da shi kuma mu dinga dogaro ga Allah mu dinga kokarin aikata aiki na ƙwarai aikin da Allah zai da shi mu dinga kokarin godar abin da Allah baya so mu nesanta kanmu daga safon Allah domin Allah yana cewa ma asaba min musibatin illa bi iznillah duk abin da ya sami ku da jaraba ku da izinin Allah wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani ga Allah ya jaddada imaninsa ga Allah to babu shakka Allah zai samu shiriya cikin zuciyarsa kuma wallahu bi kulli shay'in alim Allah ta'ala mai mai ilimi ne akan komai ba abin da ya koya daga cikin ilimin Allah subhanahu wataala masani ya uwa wannan shine matakai da ya kamata mu zauna a kansu wajen fiskantar yanayin da al'umma suke shiga mu jure mu haƙuri mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah mu ƙauracewa saban Allah mu tuba duk wanda ya ɗau wannan ko shi kadai ne ya ɗau wannan to zai ga canji a rayuwarsa Allah zai canja masa rayuwarsa Allah ya mana albarka Allah ya fidda mu da hukuncin rayuwa da yake shi Allah ya kawo mana sauki da gare shi Allah ya laddafa mana Allah ya tausaya mana Allah ta'ala muna roƙonka ba don halinmu ba Allah ka zuba wannan bala'i ruwan sanyi Allah kuncin rayuwa da mafi yawan al'umma suke ciki a yau da tsada ya Allah ta'ala ka san inda matsala take kai kadai zaka iya magance ta ya Allah Allah mun kama koken mu ga wannan matsala Allah ka mana maganin ta ya Allah Allah kai kake da iko akan komai wannan ba wai wani abu bane a gonka wannan bai gagare ka ba ya Allah Allah mun tuba Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana damuwa da muke ciya mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid Allahumma a'idh al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa ansur ibadaka al-mujahidin ya rabbal alamin Allahumma rabbana aminna fi awtanina wa aslih a'immatina wa la ta'murina اللهم اجعل ولايتنا في من كافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن